بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من أتكن الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما زام تاش حديثي نقصد قرشي أتكن فصل وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا تبت أكشن كتب السنن رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا دون يجي غير وان مر لافيا لم يحضر أجله أجل سبيزو بلوقة متوى سبيبا أقي ساعة إذا جاء أجلهم لا ي... لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم sharaɗin kun gani lam ya haɗu ajalu ajalinsa bai zo ba lokacin mutuwarsa bai yi ba faƙala indahu saba'a marrati sai ya faɗa a gabansa su hudu su bakwai yi masa addu'a su bakwai ga ta nan addu'a su bakwai yana tufa masa as'alullah al'azim rabb al'arshi al'azim an yashfiyaka wa yu'afiyaka illa afahu Allah ta'ala yace as'alullah al'azima ina roƙon Allah wanda yake mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka wa yu'afiyaka da ya warkar da kai kuma ya kubatar da kai ya kubutar da kai kakka sa kakka ya daga ciwa illa afahu Allah ta'ala ba sai sai Allah madaukakin sarki ya warkar da shi kun ga tasirin wannan addu'a mutum ya je gaida mara lafiya ya masa wannan addu'a su bakwai matukar ajalinsa bai zo ba sharaɗin kenan Allah bai kaddara lokacin mutuwarsa ya zo ba to in mutum ya masa wannan addu'a to Allah madaukakin sarki zai ba shi lafiya amma malam ibn qayyim a cikin littafin tazadul ma'ad fi hadi khairil ibad huwa cin atibun nabawi wanda an ciro shi ne daga cikin zadul ma'ad yace da sharaɗin sidqun niyyati min ar-raqi ya zama akwai gaskiyar niyya daga shi mai yin addu'a sannan ya kasance kuma akwai tamamun riba min al-marid ya kasance shi kuma wanda za a yi ma addu'ar ya zama ya yarda da addu'ar da za a masa kaga ba wanda kawai zai zo ana mishi addu'a yana cewa kai kana ta tofa min yau ba bai faɗi a baki ba amma a zuciyar shi haka yake faɗi ke kai ka zo kana ta tofa min yau hmm to kaga wannan ba a samu me ba ba a samu tamamun riba ba minhu can kuma in ba a samu shirkun niyyati min raki ba shine addu'a ya kasance da gaske yake yana gazgata Allah yana da yaqini cewa Allah zai karba addu'ar da yake yi to addu'a ba za ta yi tasiri ba kaga wannan malamai suka ce hatta a magani yana da tasiri mutum yana shan magani amma yana jin maganin ai ba zai warkar da shi ba shikenan da wuya ya warke ana buƙatar su dama da addu'ar da maganin dukkaninsu sabubba ne kai huku da su amma Allah shine musabbibul asbabi shine yake halittar sabubba yake halittar su in kuma sababin nan ya kasance yin addu'a ne ai Allah ne ya kaddara yi addu'a to kai da cewa Allah zai biya bukata shine ake bukata sannan da da da da da ashifa'u da al'afiya al'afiya a ammu min shifa domin malamai suka ce abinda ake ce ma al'afiya shine an yuslimaka Allah wa yukhlisaka min kulli makrun abinda ake ce ma al'afiya shine Allah ya kubutar da kai daga dukkan wani abin ki da abinda baka so shi yasa tana cin addu'o'in safa da maraice Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini har fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ka gani wannan addu'a ce dai tabbatacciya ta inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fi sunan abi dawud rahmatullahi alaihi wan nasa'i an abi darda'i radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agwaito daga abu darda'i yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ishtaka minkum aw ishtaka akhullahu duk wanda ya zama bai da lafiya ko kuma wani dan uwansa bai da lafiya falyaqul yace rabbana Allahu allazi fis samai ya ubangijinmu wannan da yake sama wanda ya daidaita a saman sama taqaddasa ismuka sunanka ya tsarkaka amruka fis samai wal ard umarninka na sama kuma umarninka na ƙasa ko al'amarinka na sama al'amarinka na ƙasa domin al'amru yana zuwa da ma'anar jam'in sai zama al'umur jam'in sa kuma al'awamir al'awamir umarnin da Allah ya bada al'amru abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta ala lahul khalq wal amru nan al'amru nan ba ba da umarni ba shi yake shi shi yake kaddara dukkan al'amurra kama rahmatuka fis sama'i kaman yadda kuma tausayinka yana sama faj'al rahmataka fil ard ya Allah madaukakin sarki ka sanya tausayinka a ƙasa dama ai Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ja'ala rahmata mi'ata juz'i ya sanya tausayin sai kasance gida ɗari fa anzala fil ard juz'an wahidan wa amsaka indahu 99 juz'an a sama Allah ya rike guda 99 amma kashi ɗaya na rahama Allah ya saukar a ƙasa a wannan juzi'in kashin ne kake samun mutane halittu suna tausaya ma junansu igfir lana hubana wa khatayana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu hub ko haub alhaubatu ay azzam zunubi kenan shi yasa suke da karin magana suke cewa التوبة تذهب الحوبة التوبة تذهب الحوبة wasu ma suna ganin hadisi cewa tuba shine yake tafiyar da zunubi in mutum ya tuba to ana fatan wannan tuban nasa ya zama sanadiyar gogewar zunubinsa an tarabbu tsayyibina ya Allah kai ne ubangijin tsarkaka wanda suka zama masu tsarkake ayyukansu anzil rahmatan min rahmatika ya Allah ka saukar da tausayi daga cikin nau'ukan tausayi da kake da shi wa shifa'an min shifa'ika sannan ka saukar da wata waraka daga cikin nau'ukan waraka da kake da su ala hadhal waj'i akan wannan ciwo fayabra in kai wannan to za a warke ya ka hadisin kuma da'ifi isnadin sa bai inganta ba amma kalmomi ne masu tsada ga sunan a cikin a cikin lafazin hadisin ya ka sanadin sa da'ifi saboda haka inda fi al-ahadith as-sihah ghinan an dhi'afiha hadisai sahihai suna wadatarwa a bar da'ifai da sunan sahihai da yawa da ambata mana wannan su ne addu'o'in da ake rukuya da su ake tawaida ake addu'a idan mutum bai da lafiya a masa ko shi yayi ma kansa kamar yadda aka ambata mana a cikin fiqh ruqyati an fi son kama kanka kama kanka sannan in ba ka da lafiya wani zai zo ya maka to ba kai ka ne ma bai zan ba kai ka ce ya maka ba ya kasance shi ne da kansa ya zo gai da kai rashin lafiyar ka da kake ce ya maka wannan addu'a sannan daga cikin ladabi ana bukatar shi arraki din ya zama yana da sidqun niyyati ya zama da gaske yake addu'a shi kuma wanda ake ma rukuya din shi kuma ya kasance an samu tamamin riba daga gare shi ya zama ya yadda cewa a zuciyarsa tabbas Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan addu'ar kuma ya warkar da shi الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر فصلين عشرين لهدو الدعاء da ake idan za a shiga makabarta in za a shiga makabarta shiga makabarta ko ya kasance an je kai gawa wata ta wani ya mutu an tafi a je a kai shi a bizne shi ko kuma ya kasance haka nan mutum ya shiga domin ziyara kai hatta makabartun da suke zama hanya ne akwai gari haka gaba to ta nan ake shiga sai an ratsa makabartar in mutum ya shiga yi addu'ar shiga makabarta domin ya shiga dukhul aka ce so da haka sawa'un ata ja'iran aw ata jafinan aw ata aziran ko mutum ya zo wucewa ne ko ya kawo ziyara ko ya zo ya rufe wani to ya yi addu'a shiga makabarta في صحيح مسلم عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم hadisin buraida radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allimuhum yana karantar da su yu'allimuhum ad-damir yaqulu ila sahabati sahabbai annabi sama ya kasance yana karantar da su idan kharaju ila al-maqabir idan suka fita makabarta al-maqabir jam'i ne na maqbura ko maqbara ko maqbira da ana ce mata ana cewa maqbura ana cewa maqbara sannan ana cewa maqbira sannan wasu suka ce ana cewa muqbara saboda ai lafazin qur'ani ya zo da shi summa amatahu fa aqbarahu summa amatahu fa aqbarahu shi ko ismul makan na fi'ili ma za da ala sulasi to yana zuwa ne ala sirati ismil maf'ul nasa saboda ka aqbara yuqbiru fa huwa muqbirun fal makanu muqbarun ko wal jussatu muqbaratun ita za a rufe gawa ko to daga wajen ana ce masa har muqbara za a iya cewa amma dai ba a cika cewa ba sai dai maqbara ko a ce maqbira ko a ce maqbura wannan nan ukun duk wanda mutum ya faɗa ya daidai mun gane sunan ta ce Allah ba mu ikon cikawa da kyau an ya kula qa'iluhum mai faɗi a cikinsu ya ce in ya zo zai yi addu'ar makabarta ya assalamu alaikum assalamu ala ahli diyari minal mu'mini wal musulmi amincin Allah ya tabbata ga waɗannan ma'abota gidaje akwai mummune a cikinsu akwai musulmai wa inna insha Allah bikum lahiqu kuma lallai mu idan Allah madaukakin sarki ya so ya ga dama tabbas lahiquna bikum za mu gaske ku mu ma jiran lokaci muke yi nan insha Allah din nan ta'adduban ta'adduban ko kuma ka ce ta haƙiƙan la ta'aliqan eh ko ka ce insha Allah ko baka ce insha Allah ban sai ka ji eh ko ka ce insha Allah ko baka ce insha Allah ba sai ka ji to da ka wannan ta haƙiƙan la ta'aliqan ta'adduban lillah ladabi ne ga Allah نسأل الله لنا ولكم العافية منا غوقان ألا يبا مكوبتا دمودك مكوبتا كوما كوبتا من جي يقسن شي زوان مياي كو كوما منا غوقان ونن زوان دقوقا يكو kaga duk da sun riga mu tafiya amma sai da ka fara gabatar da kanka sannan ka kafa su wanda yana cikin ladabin addu'a kamar yadda aka sha ambata mana cewa idan za ka yi addu'a to da kanka za ka fara yi رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي سيشي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا خغنكو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي خغنكو وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع وترى من زال سما قوي هنا زوني سنة كنت أنا عائشة الدري يبدا النبي صلى الله عليه وسلم sai kawai sai ta neme shi sai bata gan shi annabi sama ya zaci ta yi bacci shikenan kawai sai ya fita da ya fita shikenan sai ta neme shi bata gan shi ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa'iza huwa bil baki to sai ta taso sai ta rika bin sa dama ga gidan manzo Allah sama da masallacin sa a yanzu maganar da ake cikin tsallaka titi ko za ka yi kaje makabartar baki ulgarkari titi ya raba su titi ne ya raba su da alhaji alhaza wanda sun za sun san haka wanda suka je Madina ga tanan tana dama ga masallaci na dama ita kuma tana hagu haka suke so da ka sai ta same shi faƙala sai ta ji manzalla sama ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'mini amincin Allah maɗaukacin sarki ya tabbata a gare ku ya ku ma'abota wannan gidan na mummunai antum lana faratun sun riga mu dai zuwa ne wa inna bikum lahiqun mu ma muna nan zamu riske ku zamu zo eh zamu zo lokacin mu na nan zamu zo eh daga nan wajen shine abin da ya inganta ziyada Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum ziyada ce da malamai da yawa sun tafi akan cewa bata inganta ba amma dai wannan farkon ya inganta malam albani a cikin littafansa guda biyu da sahihu ibn majah da irwaul galil fi takhrij ahadith manar sabil in ban manta ba har da ahkamul janaiz wa bid'aha ji yayi waɗannan batutuwan cewa wannan ziyada ta ƙarshe ita ce bata inganta ba amma addu'a farko assalamu alaikum dara qaumin mu'minina antum lana faratun wa inna bikum lahiqun ta tabbata amma wannan addu'a ta Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum annabi sama ya kasance yana yin ta a sallar gawa yana yin ta a sallar gawa idan yazo zai yi magawa sallah yana yi a cikin abin da aka ruwaito kuma ya inganta a gare daga gare shi amma faɗi a lokacin da za a shiga makabarta to shine akwai magana kansa so da kashi mutum ya tsaya a nan assalamu alaikum da qaumin mu'minin antum lana faratun wa nahnu bikum lahiqun wa inna bikum lahiqun ko waccan ta farkon wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al'afiya اللهم إنا نسألك العفو والعافية إنك تمشى إيماني والله أعلم